أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan'uwa musulmi barkanmu da sake saduwa da ku a wannan darasi da muka saba gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na terminus unguwar terminus kenan da ke nan yamai babban jamhuriyar nijar mun saba gabatar da karatuttuka daban-daban a wannan masallaci to a yau cikin yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu gabatar da wato darasinmu na ƙarshen shekara kenan dama idan watan takwas ya kama daga nan za a dakatar da karatuttuka saboda shirye-shiryen watan ramadan sai kuma bayan sallah babba idan allah ya kaddar muna cikin masu rayuwa to a yau muna hudu ga watan takwas kenan watan sha'aban ko hijira ta manzo manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2023 ko yawwa kamar yadda malam imam alfija ya yi bayani imamin wannan masallaci yau za mu tattauna ne akan wani maudu'i wato mukhalafatu qanunin tabadul inda musulmin wa atharuhu ala alfardi wal mujtama wannan shine kamar maudu'in namu za mu zo abu na farko mu yi bayanin wannan maudu'in mi yake rufi na biyu za mu zo mu yi bayanin wannan maudu'i game da tasirin shi a rayuwa ta addini da aƙida sannan za mu zo mu ga tasirin shi ga musulmi da kuma tasirin shi ga waɗanda ba musulmi ba don tule kote sannan kuma za mu yi ƙoƙari mu ga mun kawo shi alaƙar bawa da ubangiji da alaƙar bawa da bawa ko da mutum ɗai ne da alaƙar jama'a da jama'a ko ƙasa da ƙasa wannan shi dai ne abin da ya kamata mu ɗanyi bayani a kan shi saboda maudu'i ne na ƙarshe na wannan shekara kuma maudu'i ne dai mai muhimmanci kwarai da gaske almuhimmin mukhalafa tana nufin sabawa shi na malin ya kawo contradiction ko saɓawa ya an ce khalafa kamar ya saɓa ma ƙanunin tabadul ƙanun shi ne kamar luwa lo ake kiran shi da english ƙa'ida doka tsari wanda al'amari yake tafiya a kan shi a tabadul shi ne exchange exchangement da english ana kiran shi exchanging caccanzawar abubuwa canji shine abu an canza exchange kamar ya fito daga wato kote biyu ko ba haka ba da faransai an kace changer ai abu guda ne amma an kace eh changement ya shafi le deux côtés to wannan ka'idar da aka saba mata tana da al'athar ala al-fard wal mujtama tana da tasiri akwai abin da za ta haifar suwa to kalima ta attabadul ita nake son in fara magana kanta a larabci ta samo asali ne wato sai ɗalibin ilimi ya yi hattara paske ina farawa ne da bayanin mu saboda shi shi ne asalin karatu in laraba sun ka ce badila tabadul daga albadal ne to amma badalkin nan yana da tasrifi daban-daban akwai badila yabdalu badalan shine an ka ce waj'athu mafasiluhu wa 'idhamuhu idan kashin mutum da jikin shi na ciwo sai a ce badila yabdalu dalibin ilimi in bai san wannan ba albadalu ciwon jiki kullum in yazo abin da sani albadalu shine musanya kaga an yi banda in an ka ce wato abdala an ka ƙara alhamza to ya koma gayyara in an ka sa baddala ya koma gayyara changer quelque chose to change something idan kuma aka ce tabaddala abu ya yi changer da kanshi kama abu ya canza da kansa amma wancan da baddala da abdala kama an yi change shi ne Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu inna ma anta muftar idan muka dauko wata aya muka sanya ta wata aya kafirai su ce ƙarya ce ake yi Allah ya saukar da wata aya ya ce yanzu aikin ta ya ƙare abinda ake kira annasku ya ce to yanzu ga wanda za aiki da ita sai ce to ai mun ga muku shi na ke canza abubuwan daga wajen shi a'a ba mun zo sallallahu alaihi wa sallam ke canza ba mun fahimci wannan da ke ko to sai kuma badala badala kamar shine ya ba da madadi ko kuma badala ya kai matuƙa wajen basuwa kama abu sun yi musanyar juna to sai na ƙarshe shi ne wanga tabadul shi daga tabadala ya tabadalu tabadula daga na aka samu shi shi ne an samu kote biyu kun san da larabci tafa'ala yana ɗaukan ma'anoni daban-daban wato shak abinda ake kira wazn annarab ko wani wazani na kalima yana da signification da yake ɗauka yanzu an ka ce ta fa'ala yana ɗaukan ma'ana ta kaza yana ɗaukan ma'ana ta kaza fa'ila yana ɗaukan ma'ana kaza fa'ala yana ɗaukan ma'ana kaza ta fa'ala yana ɗaukan ma'ana kaza irin wannan yana da kyau in mutum bai san shi ba kullum wajen traduction wajen ma'ana sai samu matsala to shi ta fa'ala daga cikin manya-manyan ma'anonin da yake ɗauka kaga ta fa'ala ta badala to yana ɗaukan ma'ana ta farko shine ka bayyana abu amma ba shi bane hakikatan shine abinda tura suke cewa wato le visage caché ko kuma masquer la réalité sai a ɓoye hakikanin al'amari to wannan tafa'ala yana zuwa da wannan ma'ana shi yasa yanzu in nace mu mutum jahila ya jahilci abu amma in nace tajahala ya nuna ya jahilci abu amma bai jahilci shi ba ilfe samblan in ji baturi ilfe samblan kamar ya yi kamar haka ne amma ba haka nan ba ne sha'ir ya ce falon mara aitul jahalafin nasi fashiyan ta jahaltu hatta zunna an ya jahil da niga jahilci ya yi ma mutane katutu ya ce sai ni mai da kaina nima kamar cikinsu jahili ne har an kazaci nima jahili ne amma ba jahili nake ba kenan kaga tafa'ala yana nufin abin ga shi yasa ake cewa ta'alama yayi kamar yana da ilimi amma ba ilimin gare shi ba mun fahimci wannan to kuma tafa'ala yana nufin kamar lidiko ce duk abinda an kai musanya guda biyu tunda badal wani lokaci yana bada ma'ana ta musanya badal mun ce wani lokaci yana bada ciwon jiki to wanga na albadal yana nuna musanya a larabci to tabadala sun ba juna sun yi ba juna in ji malam bahaushe ko miciyar shi na ke cima miciyar ko to da english kuma a ce each other eh wannan kanunin tabadul za ku gaya cikin alkur'ani galibi yana zakkuwa da fi'ili na babu qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair to waɗansu suke cewa abinda an ka bari shi ake sama ba'u wanda za a zo gari shi shine ba a sama ba'u amma larabcinmu na zamani yanzu mafi yawanci wanda mun ka bari shine a ba mu sama ba'u kaga sai ce a tastabdiluna alladhi huwa adna sai ce mi billadhi huwa khair kaga almatruku shine abincin da Allah yake ba bani Isra'ila shine an ka sama ba'u wanda suke bukatan shine ba a sama ba'u ba to jamhurin malamai sun tafi cewa ba a amfani da larabci ba'un tana shiga cikin almatruku ne amma kuma wasu suna ganin ba laifi kowanne tana iya shiga cikin shi tun da an riga ne an yi musanya wasu sun faɗi wannan amma zance mafi inganci wanda dai abinda an kafirin jayasuwa ba'un tana shiga ne akan wanda an ka bari baddaltu bisaubil qadim as-saubal jadid baka cewa baddaltu bisaubil jadid as-saubal qadim haka sun kace wallahu ta'ala ala kadiba cikin mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya na al-sheikh abdul latif shuwairif in ba manta ba cikin mujalladi na farko dan guda hudu ne littafin to a takaice dai ina ganin wagga kalima da yanzu mun dan samu ma'anarta a larabci saboda ɗaliban ilimi masu bincike to kanunin tabadul wani tsari ne wani sistem ne wata luwa ce wadda Allah ya aza dukkan komi da kuka gani da wanda muke gani da wanda bawa gani yana tafiya ne bisa ga tsari duniyar nan rana tana tafiya ne bisa ga mi bisa ga tsari tana da 24 awa 24 har an ka gane yadda wannan abin yake sai an ka auna hito wata da wata an ka auna lokaci wata yana da tsari wanda yake tafiya akan shi luwa wanda bisa gare ta ne yake tafiya ko ba haka ba a karatu a makaranta in ka tahi akwai tsari ko babu akwai tsari zaman aure akwai tsari ko babu kasuwanci akwai tsari ko babu tsaro akwai tsari ko babu to babu wani abu wanda babu tsari a cikin shi duk abin da babu tsari a cikin shi to ba zai kai labari ba duk abin da babu tsari a cikin shi ba zai kai labari ba shi yasa kuke ganin mafi yawancin mutanen da suke tashi da wasu abubuwa babu wani tunani su ce za su yi wani abu ƙarshe kwana biyu abin nan ya rugushe duk abin da kun ga an jima ana yi da shi to bisa ga tsari yake tafiya shi yasa kaji Allah ya ce lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahu kowanne akwai hanyar da yake tafiya a kansa bai yiwuwa wancan ya cin wancan don in sun ka buga shi kina ai tsarin ya tashi aiki ko sai dai in kiyama ta tsayu da dama Allah ce kullun yajri li ajalin musamma to nan kan fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar nan kuma tsarin ya tsaya ne saboda Allah ne yake son ya tsaya ban sani ko mun fahimta ba jikin ɗan adam yana da tsari yau likita sai ya gaya maka da kaza da kaza jini yana bugawa eh sirki na jini sirki na kaza sirki ashe jikinka gaba ɗaya wata mashin ce annawa da take tana aiki mun fahimci wannan to wanga kanunu tabadul ɗaya ne daga cikin waɗannan ƙa'idodin to shi wannan kanunu tabadul kala biyu ne attabadulul hissi da attabadulul ma'anawi an gane ko sannan akwai attabadul wato alhissi wal ma'anawi in mun ka ce hissi abinda muna ganin shi kamar material ko kuma kamar a ce fizik an gane ko sannan kuma akwai al-ma'anawi wanda ba a gani spiritual ko moral mun fahimta ko to tsakankanin waɗannan abubuwan guda biyu sai kuma an ka samu biyu ko a yi fizik da fizik almaddi bil maddi ko ba haka ba wanda ake gani da wanda ake gani ko a yi alma'anawi bil ma'anawi da wanda ba a gani da wanda ba a gani ko kuma a yi wanda ake gani da wanda ba a gani ma'ana ka ba da abin da ake gani a baka abin da ba a gani ko ka ba da abin da ba a gani a baka abin da ake gani sai son le quatre ba yadda za a yi kanunin tabadul fi cikin waɗannan abubuwa guda hudu mun fahimci wannan to ma da Allah to yanzu sai mu shigo cikin wannan karatu ga dangada akwai shi cikin addini cikin aqida musamman akwai shi cikin mi akwai shi cikin ilmin muka na duniya akwai shi cikin alaƙa tsakanin mutum da mutum akwai shi tsakanin alaƙa tsakanin Allah da bawa akwai shi tsakanin society tsakanin mazauna tsakanin ƙasashe mun fahimci wannan da kyau to sai mu zo mu ba da misalai ɗai bayan ɗai kuma mu ga rashin shi irin abin da yake haifarwa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba yake cewa inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna inna allaha haqiqa allah ishtara ya sayi minal mu'minina daga muminai anfusahum wa amwalahum kawunansu da dukiyoyinsu Allah ya sayi da Allah ya sayi sai ko bi anna lahumul janna shi ko Allah sai ba su aljanna malaman har da qur'ani suke cewa duk cikin qur'ani kaf sai an gabatar da dukiya akan rai wajahidu bi amwalikum wa anfusikum amma sun ka ce wuri guda tal Allah ya gabatar da rai akan dukiya wannan wurin inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum to menene hikimat sun ka ce saboda na an zo wajen sakamako ne shi ku wajen biya sai a fara da babba amma wajen basuwa sai an ka fara da dukiya sannan an ka ce zuwa gare don mi don rai a wajen dan adam ya fi dukiya tsada ko ba ka bari an ka ce in ana takai ba a takaya amma shi ko Allah tun da an ba shi rai ya san rai ya fi tsada to in zai biya sai shi fara biya sai fara ambaton rai mun fahimci wannan da kyau sai Allah ya ce bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah suna yaƙi don ɗaukakar da kalimar Allah fayaƙtuluna za su kashe wa yuƙutaluna za a kashe su to amma nan sai mun yi hatta saboda turawa kullum suna son su kawo kuskure cikin ƙur'ani ina jan hankalin ɗalibai akwai ƙira'a wadda take mutawatira ce ta tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fayuƙutaluna wa yaƙatuluna to in muka ce fa ya ƙatuluna za su kashe wa yi ƙutaluna za a kashe su ai babu matsala to amma in muka ce fa yi ƙutaluna za a kashe su wa ya ƙatuluna za su kashe akwai matsala ko babu in an kashe mutum yana kashewa to madalla to wagga ƙira'a dole sai an yi taujihinta dole sai ka nemi littafin da suke taujihul ƙira'at من حيث النحو والصرف واللغة والتوجيه القرآن والقراءات بالقرآن بل ما إرن ونا آية أكوي إرن تا أتكين سورة آل إمران ko in ce irin wannan mushkila fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili to akwai qira'a wa qatalu wa qutilu kaga wa katalu suka yi yaƙi wa kutilu sai aka kashe su na fata amince akwai ƙira'a ta ibnu kathir an gane ko wato ibnu kathir da abu amr da da ibnu amir afwan ibnu kathir da ibnu amir wa katalu suka yi yaƙi wa kuttilu aka karkashe su to kaga nan babu dai matsala tunda suna yin yaki a kashe su kisa kadan suna yin su yaki a kashe masu yawa daga cikin su hali ne na yaki to amma qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf sai ta karanta sai suka karanta wa kutilu an gane ko wa kutilu wa qatalu wa kutilu an kashe su wa qatalu kuma suka yaki wanda an kashe na yaki kaga ma akwai problem sai wuri na uku a cikin suratul baqara qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf inda Allah subhanahu wataala yake cewa wala tuqatiluhum inda almasjidil haram hatta yuqatilukum fi waga qira'a ta jamhur kada ku yaki kafirai a cikin masallaci mai alfarma kenan cikin harami sai sun yaki ku a cikin harami amma qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf har yanzu wala taqtuluhum kada ku kashe su inda almasjidil haram a wajen masallaci mai alfarma hatta yaqtulukum fihi sai sun kashe ku a ciki fa'in ƙatalukun faƙatuluhu in sun kashe ku ku kashe su to ya za a yi a kashe kuma ka kashe kaga kira da ce fa'in ƙatalukun in sun yaƙe kuwa matsala amma fa'in ƙatalukun in sun kashe ku aibabadancin ku kashe to cikin ƙur'ani ne kuma akwai wannan kuma kira a ce tabbatatta ya za mu samu mafita waɗannan wuraren guda uku sai malamai suka yi maganganu daban-daban magana ta farko shi ne waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi alwawu la tufidu tartib shi harafi na wawun a larabci ba yana nufin abu jere yake ba shi summa yana nufin abin jere ke sannan kuma akwai tazara tsakankaninsu inda ce ja a muhammad summa ahmad tabbas muhammad shi ya fara zuwa sannan mi sannan ahmad ya zo kuma akwai tazara amma inda ce ja a muhammad fa ahmad muhammad ya zo sannan ahmad ya zo nika fa tabbas muhammad shi ya fara zuwa sannan ahmad ya zo amma babu lokaci mai tsawo tsakankaninsu amma lokacin da na ce ja'a muhammad wa ahmad to shi kenan ja'a muhammad wa ahmad tana yi wa muhammad ya zo sannan ahmad ya zo tana yi wa kuma ahmad ne ya fara zuwa sannan muhammad ya zo ba dole bane na farkon ya zama to shine ya fara zuwa sannan kuma tana yi wa akwai lokaci mai tsawo tana babu lokaci mai tsawo duk da yake ita summan da fa'un ana hankalta ma lokaci da kuma abin da an ka faɗa kamar sai ƙa'ida ce ana iya samun abin da zai iya fita daga cin wannan ƙa'ida ɗin amma wannan shuhuzun ne la yi ƙasu alaihi l'exception in ji bature confirma la règle to sai malamai sun ka ce inda an ka ci fa in qatalukum faqtuluhum in sun kashe ku ku kashe su tuna akwai iskali amma inda an ka ce wa qutilu wa ƙatalu misali wa ƙutilu an kashe su wa ƙatalu sai suka ce asalin shi wa ƙatalu wa ƙutilu ne domin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu al-furqan yace wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana suna yi ma Allah sujjadan sujjada wa qiyaman da tsayuwa ya ana sallah da wani ake farawa ai sai an tsayu sannan ake yin sujjada kenan asalin shi wallazina yabituna li rabbihim qiyaman wa sujjadan sai aka ce sujjadan wa qiyama kenan wacce kira'a da ta ce wa kutilu wa katalu a a asalinta wa katalu wa kutilu ne alwawu la tufidu tartib to fa in katalukum kuma fa in katalukum faqtuluhum tun zai zamu da wannan kira'a in sun kashe ku to sai malamai sun kace nan abinda ake nufi fa in qatalu ba'dakum faqtuluhum domin in an kai yaki in sun kashe sashin ku to ku kashe sashin su shine abinda ake nufi ban sani ko mun fahimta ba bayan wannan akwai wani abu yana daga cikin abinda turawa suke yakanmu da shi sai su ce an ce a kashe su mm katala ya kashe katala ya yaka in an ka ce katiluhum ku yaƙe su akwai bambanci tsakanin yaƙi da kisa ana iya a kashe mutum ko ba a yi yaƙi ba ana iya a yi yaƙi tun kahin a kashe a dakata yaƙi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatilan nas an umurce ni in yaƙi mutane bai ce an umurce ni in kashe mutane ba yaƙar mutane daban kashe mutane daban sannan wa an ka ce a yaƙa shine mutumin da yake yaƙar ku wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum sannan an ce a yaƙi gwamnatin da take hana mutane su musulunta shi yasa in ana yaƙi yanzu le civil ko yakin turawa ai sai a ce banda civil ko tun da shi dan dan gari bai yaka ba tsakanin soja da soja ne ko jami'an tsaro da jami'an tsaro ne ake fafatawa to kullun sai su bata tarihin musulunci sai musulunci ya yadu ga duniya ne ta hanyar takobi no gwamnati ce an ce mutane suna so su musulunta kuka ce ba ku su musulunta don me ku bar su su yi musulunci su kuka ku yi mulkin ku sai kuka ce a'a ba ku yadda ba to kuma wannan ai ba za a bar ku ba ku ci gaba da zaluntar su mun fahimci wannan ko to almuhimmu da ga aya ta ce inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sayi rayuwar mu'minai da kawunan su bi anna lahumul janna kawunan mutane da duke su sai ya ba su aljanna ashe abin da ya kamata mu gane tsakanin Allah da mu akwai kanunut tabadul faskim zamu ba Allah ne sannan mi Allah shi ba mu ashe mai tunanin Allah ya kai shi aljanna bai yi imani ba bai yi sallah ba haka kawai sai a ɗauke shi katon kaddara a watsa shi cikin aljanna kamar yadda suke cewa musulman non pratiquant chrétien non pratiquant mutum ya zauna ji daɗi more kawai shi ke nan a yi tuma a kullum ri'in minhum an yi tukhala jannata na'im haka kawai Allah ya kai aljanna Allah ya ce ka yi imani ka ƙiya Allah ya ce ka yi aiki ka ƙiya shi kenan ka zamna ba ka sallah ba ka salati ba ka aikin komi kuma ba ka so a ce baka kafe yi wayan ka ce a ni walla ko masallar wata nigerian ta wana nigerian na to ina ruwan Allah da kasance ka nigerian ko makka an ka aihe ka ko ma bakure shi ne ka in baka sallah mai ruwan Allah da kai abu jahal su abu lahabin su ba mutanen makka bane no aljanna ba wasa bace to shi yasa kullun in Allah ya kawo masu imani da aiki sanin ya hudu sakamakonsu innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari ashe waɗanda ba su yi imani ba ba su aikata aiki na gari ba ba su da aljanna shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu as-saff ya faɗi wannan ma irin wannan misali ƙarara tun da nan da ya ce yuqatiluna fi sabilillahi sun ba da rakan su fayaqtuluna wa yaqtulun ko fayuqtaluna wa yaqtulun a wata qira'a kamar da na faɗa wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an dukkan alƙawlin Allah ne tun can waɗancan littafai an ce ayi aikin Allah sai ce wa man awfa bi ahdihi min Allah wani na fi Allah cika alƙawli babu sai Allah ce to fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih ku yi bushara da cinikin da kuka yi da Allah ashe ciniki na mun kai da Allah shi ko an ce an kulla ciniki bature ya ce donan dona ba ni in baka malam bahaushe cikin hadisin shi na hausa ya ce ba ni gishiri in baka manda mun fahimci wannan to a cikin suratu as-saff Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dhalika al-fawz al-'azim ya ayyuhalladhina amanu ya kuwa da kuka yi imani hal adullukum ala tijaratin kuna son in nuna muku nan as-su'alu lit-tashwiq ba wai dan Allah yana son ya tambaye mu da ba in mun yarda ya ba mu in bai yarda a'a nan as-su'alu lit-tashwiq inji malaman balaga ko al-istifhamu lit-tashwiq dan a kwadaitar da kai ne wani ko kana son kaza a'a ba tambayar ka ne an kai ba a'a ana son a kwadaita ma abin ne Allah ce hal adullukum kuna son in nuna muku ala tijaratin akan wani kasuwanci tunjikum min azabin alim wanda zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi sai Allah ce to ga kasuwancin eh ga hon ga kasuwanci tu'minuna billahi wa rasulihi na ku kuce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam wato jahiduna ku yi jihadi ku zuba kokarin ku don dukar da kalimar Allah ta kowace hanya bi amwalikum wa anfusikum da dukiyanku da kawunanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi ku in kuna da sani to yanzu ya faɗi bangare daya to at-tabadul yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannat Allah zai saku aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda ƙoramu suke gudana karkashin ta wa masakin tayyibatan fi jannati ad da gidaje tsarkakakkun gidaje a cikin aljannar dawama adin ta dawama Allah ce to zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma to mu maido hankalin mu nan ashe qanunut tabadul akwai shi tsakanin mu da Allah duniya kuma da lahira in tabihu qanunut tabadul akwai shi tsakanin mu da Allah duniya da lahira kuna fahimta ta kenan akwai kanunin tabadul a duniya akwai shi a lahira to yanzu wanga mun faɗe shi ne tsakaninmu da Allah a lahira a duniya ha da ya ce ya gafir lakum zunubakum dan nan ne Allah zai gafarta maka zunubanka wani yana dibi in an bi Allah kawai sakamakon Allah sai aljanna wani yana dibi a'a lahira kafirai sai an ta lahira na sannan suke shan wahala wagga su cin mauvaise comprehension na fata fahimci mu mummuna fahimta ce misunderstanding mi yasa fir'auna ina Allah ya kashe shi nan duniya kafin Allah ya tura ma fir'auna ruwa waɗanda wanda Allah ya nutsar da fir'auna cikin ruwa bari mu ce Allah ya nutsar da fir'auna cikin ruwa ai Allah ya kama shi da yunwa walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun kaga an kama su da yunwa an tura musu kwaɗi an tura musu jini fa arsalna alaihim tufa da wal jarada wal qumbala wad dafadi wad daba ayatin mufassalat ashe kafiri ba dole bane a ce sai lahira Allah zai kama shi yanzu gashi nan suna yaki wa junan su suna kashe junan su kafirai sai Allah tura musu guguwa ambaliya ta ruwa girgizar kasa kenan ba wai sai lahira ne Allah yake kama kafiri ba haka mumini ba sai an ce aljanna ba in danna Allah na iya fara baka annabi ibrahim annabin allah ne allah ya ce wa atainahu ajrahu fi duniya mun ba shi ladar shi a nan duniya ma'ana nan mun ba shi ladar da ya kamata mu ba shi a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin to wannan annabi ibrahim kenan akwai hukunci am wanda ya shafi annabi ibrahim ya shafi wanda ba annabi ibrahim ba man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ce duk wanda aikata aiki nagari namiji ko mace wa huwa mu'minun kuma shi na mu'mini falanuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa ingantatta a Allah bai ce zai mai da ka miliyardiyar ba zai baka rayuwa ingantatta shi baka kwanciyar hankali in ya gada ma ya baka kudin kuma ya baka natsuwa in ya gada ma ya baka arziki na rufin asiri Allah ce to wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma za mu saka ka musu da mafi alkhairi ashe abin da nake so mu fahimta idan ka bi Allah tun da nan duniya Allah zai fara baka kanunun tabadur kenan kakka sa tsammani in ka bi Allah a'a Allah zai tozartar da kai a'a za ka Allah zai jarabe ka kuma jarabawa sai ya jarabe musulmi sai ya jarabe kafiri amma dai sakamako tun da duniya kana ganin shi kuma in ka tai lahira kuma Allah zai baka mutukar ba kai ka canza ba kenan don ka anan abin da zan cewa kanunun tabadur tsakanin mu da Allah waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki na gari sun ba Allah imani da aiki na gari tun da nan Allah zai gafarta musu zunubansu kuma ya gyara al'amuransu su in sun ta yi lahira kuma ya ba su aljanna kafirai kuma sun kafirce ma Allah sun ki aiki da aikin Allah tun daga nan duniya sai Allah ya bata harkokinsu sai sun yi shekaru aru aru suna gina kasashe sai su yi yaƙi sai a yi premier guerre mondial deuxième guerre mondial troisième guerre mondial a saki makamai duniya a ruguza ta sannan a sake wani jiki sannan kuma in sun ta yi lahira in ba a tuba ba wal iyadu billah sakamakon su wutar jahannama mun fahimci wannan to wannan shine wato kanunin tabatul to anan wannan tsakaninmu da Allah kenan to yanzu zan bada misalai guda hudu saboda su ne abin zai yi yawa idan ka yi imani da Allah imani ana ganin shi shay'un ne ma'anawi to sai Allah ce wallazina tadaw zadahum hudan waɗanda suka yi imani da Allah suka shirya Allah zai ƙara musu shirya kaga shiryar da kai kuma sai Allah ya ƙaro ma shirya nan abubuwan da ba a gani ne ko ba haka nan bane to ka dauki kudi ka yi sadaka jika goma sai Allah ya baka jika ɗari wani ya zo ya baka jika ɗari mine ne an kai nan wanda ake gani wanda ba a gani ka dauki jika goma ka ba wani bawan Allah sai ce Allah ya sa albarka Allah ya tsari ka ba da abin da ake gani an baka ni abin da ba a gani dan ma ba ya zo suna yabon wani mai kuɗi ko wani mai mulki ko mai waka abinda yake yi ana ganin shi ai magana ce yake yi yabo ko sai an ka ba shi kuɗi ko motoci ai ana ganin su to haka ne ba yadda za a yi kanunin ta ba da laifin waɗannan abubuwa guda mun fahimci wannan ko? to to sai mu ce bari ku ji babban ka'ida in ka yi ma Allah aiki to sai Allah ya kama ka sakamako idan ka kima Allah aiki sai Allah ya juya wannan abin da ka nema sai ya hana ka shi in Allah ya umarce ka kima Allah biyayya to sai Allah ya baka sakamako in Allah ya umarce ka kima Allah biyayya sai Allah yi ya bata aikin ka bari ku ga misali mutumin da yayi kankan da kai sai Allah ya dauka shi man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai amma don Allah ba don saboda cimma wata manufa ba kun san akwai wadanda kankan da kai saboda suna son samu wata wani dan yantirin su ko wadansu yan kuɗi annan ana rabo suna dan suke kansu ko ba haka ba ko mata tana mamijin ta biyayya saboda ta san mai kuɗi na inda talaka na da yanzu ta kai mai bugu a'a tana bin shi ne don Allah mun fahimci wannan to rafa'ahu Allah Allah zai daukar da shi kaga shi ya mai da kai ne kasa dan waye mai da kai ne kasa don Allah to shi ya yi tawazu'i ya ba Allah shi ko Allah ya ɗaukaka shi shi ko duk wanda ya yi girman ka ya nuna shi wani abu ne bi Allah zai yi Allah zai kasa da shi shi yasa shaidan da ya nemi girma ya ce ana khairun minhu shi ya fi annabi adamu ko ba ka nan bane ya nuna girman ka ko Allah ce qala khruj minha maz'uman madhura sai Allah ya watsar da shi shi yasa kai kadan ka watsar da umurnin Allah kuma Allah shi ɗaukaka ka billahi alladhi la ilaha illa huwa baka isa ba duk wanda bai bi Allah ba wallahi kace sa tsammani shi na da wata kima a wajen Allah kuma sai ya gane kurin shi in bai tuba ba duk ni'imar da Allah ya bashi jaraba shi ne ake yi istidraji ne in bai tuba wallahi sai ya halaka dan uwa mun fahimci wannan wannan na dan bada misali ne sai mu je zuwa gaba paske irin wanga karatu karatu ne mai fadi kware daga kamar irin conference ko mu ce karatu na awa ɗaya bai isa kanunut tabadul abin da ya shafi mu'amala tsakanin shugaba da kuma talakawansa babban mushkila a kasashen musulmi da kasashen afirka da kuma kasashen larabawa da kasashen musulmi babban problem shine problem na governance kasashenmu ba mai son shabi doka sama da ƙasa ba ka gane haka sai an baka jagoranci duk ɓace-ɓacen da ka ji mutane suna yi da an ka saka gaban wata service sai ka gane ashe jagoranci nan da an ka baka wuta ta an ka baka shi yasa duk wanda kace shina cewa wani abu a Afirka jagoranci kaza kaza wallahi bai hausa wannan ba ana baka kana cewa kai ni me yasa an ka bada wurin ga mai dole kasa paske mu ba mu son mu bi ka'ida amma muna son ayi muna aiki da ka'ida kaji mutum yana cewa an yi kaza ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba ko da aka zuwa kai ka zo aiki misali karfe goma ka yi da ka gada ba ba ka da lahiya an ɗauke ka shi ma likita ya zo karfe goma ce likitocin nan ba su da mutumci a to kai ko a service da ka tsaye da aikin waɗansu ha kai kana da mutumci ne muna son shugabanni su yi muna adalci amma mu waɗanda suke ƙarƙashin ba mu musu adalci ka yi ma matarka adalci ka yi ma ɗanka adalci ka yi ma makwabcinka adalci ka yi ma ɗalibinka adalci ka yi ma malaminka adalci ka yi ma jama'a adalci kai ba kai ba kake son a yi maka da wani dalili babu masari ko muna fahimta juna ba inda za mu yarda mu yi makan adalci ai adalcin mu ne za mu yi majuna shi to kowa shi ma wani to duk lokacin da ka ce ba za ka yi ma wani adalci ba kakkasa tsammanin kai za ka haɗu da adalci shi yasa shugabanni babban problem kin da akwai tsakanin su afirka da al'umma su shine babu yarda da juna babu yarda shi ko tanke babu yarda tsakanin na sama da na ƙasa kawai zamani na ake akwai matsala to ya za mu yi mu gyara mu ne za mu zama mu gyara shi shugaba ana tuhuma ta da cewa ya yi yaudara for example shugabanni a ce ai cuta na suka yi ba wadda ya ka samu wanda ya ce maka afirka akwai wani shugaba mai kwatanta gaskiya sai rai ana samun masu yi amma shi mutumin daga ɗaukar dekrai ba tare da al'umma ta sani ba kuma abin da zai cutar da al'umma kaga yau da ta to ita ko al'umma kullum cikin tsoro take ba ta yarda kenan ba yadda za a yi shugabanci shi kyau sai an samu sai an samu yarda tsakanin juna confiance kin nan babu ta ne shi yasa mulkin in shekara dubu za a yi lokaci bai wanda za a samu shan shi ba paske tanke babu yarda tsakanin jagora kudi ba militar abu na farko wanda akwai tsakanin na ƙasa da na sama shine mi order in na gaba gare ka ci ma ka je ka kashe mutum kai zuwa na da kai ka kashe shi ko ya yarda da cewa in ta ɓaci an zo kai ka a taɓa ka c'est moi le responsable ah kacce in ta in kashe wani duk na kashe shi kuma ka nan bari ko ku bari in bari in gwadi da kaina eh general yasa soldat ya kashe wani tun ni ba soja bane sai kuma an ka zo an ka to wajen an ka to wajen bincike wa yasa aka shi sai general ce ba shi bane gobe sallana ta yayi na aiki a'a to wagga ita ce matsalar kai kana son mutane su biya maka taka bukata amma kai ba wurokar bai gata kowa wannan hatsari shi dole sai ka yarda ka dauki responsibility in ka ce wani je yayi shi shi ne order kid to da yawan mu da babu wannan tsakankanin mu bari batun wai tsakanin shugaba na gargajiya ko shugaba na siyasa ko in hatta da gidanmu gidajenmu da yawan mutane yanzu zamanin da ake da su da matansu ba wanda ya yarda wani yarda ba mai yarda mata ta san inda shiga ajiya sai tare da jere tare da jere ko ta san nimiron kwantakin shi ha sai dai in ya kwanta da ba ya pas de confiance shi yasa yanzu da wuya ka iska mutum ya ga mata shi magana ta yarda shi na bayani kawai saurari na ɗaya ta kai duk ta zuba da abin da ya faɗi da ya ɗaga ta ƙaƙi to tanki babu yarda wa junanmu shi ko muke sa wa babu yarda saboda ka ƙi gaya ma mutum gaskiya tanki kai yarda rashin gaskiya shigo cikin al'amari ta mutum ba zai yarda da kai ba mun fahimci wannan ƙanunin tabadul tsakanin mutane bari mu ɗauko tsakanin ɗan adam da ɗan adam tun da lokacin mu yana tafiya idan mutum ya mutunta mutane mi mutane za su yi mai idan mutum ya rena mutane sai su yi mi sai su rena shi shi yasa wani sha'ir ya ce mutumin da yake rena mutane kamar mutum ne wanda ya hau ƙololuwar dutse saman duci ta sama idan mutum ya hau duci babba in yin rego ya ke ganin mutane in sun tattaka sun dibe shi ƙarami suke ganin shi shi yasa kuke ganin duk mai girman kai tun dandan duniya allah yake wulakantar da shi ka yi kaɗan ba ka ganin ƙiman mutane kuma mutane su ga ƙimanka in dai kaga ana kimanta ka to munafukai ne yalla mulki gare ka ko kuɗi ko kuma kana koya musu wani abu sai su ci wahala su saboda su cimma buri su su wulakantar da kai amma in kana mutunta mutane don Allah sai mutane su mutunta ka don Allah yau da yau masu girman kan suke ganin su ba sai sun mutunta mutane ba finalement ils vont finir mal ba wanda zai respecte su da mutane sun fahimci kana da girman kai to in ka ga an ci gaba da tafiya da kai to ka tabbatar da ko kuɗi gare ka ana so a samu kuɗin ko kuma mulki gare ka ana jin tsoron taɓa ka saboda mulkin naka ko kuma kana da ilimi ko na addini ko na duniya wanda ake koyo a yi haƙuri kahin a samu sannan ka sha bala'i mun fahimci wannan kanunin tabadul to kanunin tabadul mu zo kasuwa ka zo ka sowa kana son ka sai kaya ko ba ka nan bane ni za ka ba suwa kuɗi ko to in ka bada kuɗi ni za a baka kanunu tabatul kana zuwa ka zo ka mai shago tsaye lahiya ka ce kana ne ka son ka bani ni ka to da shi ce ban to da kun ba kawai bani za ka yi akwai shi gwamnati in wata ya mutu tana ba mutane kudin biya ma'aikata ko ba ta ba su me yasa ta ba su kanunu tabadul wannan salar ko salary madadin aikin da kai yi ne an ka biya ka idan magini ya ma gini kana bin shi ko baka bin shi me yasa kake ba shi wadannan kudin madadin aikin da ya maka ba nan ya tsaya ba muna yin aure ko ba mai aure kahin ayi aure kaga akai sadaki ko sai an ka kai sadaki sai a baka mi auren mata ba mata an ka baka ba an baka aure tun da ya an ce an baka ita kenan kuma ai abin ya kuma bai bari mun bari mun kawai magana da yadda kakar turawa na ba makiya addini su ce kun jiya musulmi sun ce ana sai da mata aure an ka baka ko ba haka ba shi na yiwa a kai maka mace cikin daki babu sadaki la to duniyar ga bisa ga wannan tagginu gaba daya kuma lahira akan wannan tagginu shi yasa duk lokacin da kaga harkokinka suna lalacewa bincika wanga abin shine ka bari duk lokacin da shugaba ya manta al'umma da haƙƙinta da matsalolinta dole na al'umma bata damu da matsalolin shi ba shi yasa duniya mutum ko uwa ɗaya uba ɗaya wani lokacin zaka ga mutum uwa ɗaya uba ɗaya me yasa kuke ganin wani lokacin abu ta ta hayan wanta ka karfi ba a wajen Allah ba nake nufi ko addini amma yan uwantaka ta fami ta jinita akwai yan uwantaka kuma da Allah bari tsakanin mutane ta abokantakayya saboda mi saboda alaka relation ta karfi tsakanin mutane yanzu wani dan uwanka da amma an ka ce matsala ta same ka ba ruwan shi akwai wani abokinka in ya samu labari kafin yan uwanka da jini su zo ya zo kanunin tabadul to wannan shine abin da kamata mu fahimta kullun matsalan mu saba ma wannan doka shine kai mu ga matsala akwai wani malami ana kiransa Abdullah bin Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ba dan ya rasu ba dan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti yace babban mushkilan musulmi babban problem da kasashen musulmi suke fama da shi kuma wanga ya shafi har Africa muna son akhdhu thamani wal mafmun muna son mu ɗauki kuɗi kuma da abin kuɗi yana yiwa mu ɗauki kuɗi in zo da kayana in ba da kuɗi ban ba da kuɗi in gwada mai shago kuɗi ka gare su eh ga abin da nake so sai ya bani kuma in tada kuɗin yana yi to shine abin da muke so duk ɗan afirka da ka gani da balarabe wanga ciwo 90% muna ɗauke da wanga ciwo mutum na son a yi respectan shi amma shi bai respectan mutane kaga wanga ai ka to barata da hauka mutum na son ƴaƴan shi su ba shi haƙƙin shi amma shi kuma ya tosar da haƙƙin su yana da wahala ka bar su sun lalace baka kula da su ba ba mun ce ƴaƴa ka taimaki iyayen su ba amma sakamako ne zai zo maka mutum na son ya zalunci al'umma yanzu ku dibi turawa da yadda suke so a tare da kasashen mu sai a ce a'a don mutum yana shugaban kasa kawai ya dauki decree ce ga yadda za a yi amma a ture ba a yarda a yi haka ba a turai sai an zo assembly an zamna sai sun tattamna duk ƙasa ta san abin da ake ciki sai an yi referendum amma mu kasashen mu a'a ba sai an yi referendum ba kawai mutum guda da zai hitowa ba tare da ya tuntubi ministoci ba ba tare da ya tuntubi yan majalisa ba su yan majalisa ba tare da sun koma ga al'umma da ta zaɓe su ba kawai sai a ce an zaɓe kaza ya zai ya zama lahiya su turai ba a musu haka amma mu ana yi muna ƙanunin tabatu turawa sun zo kasashenmu lokacin colonization sun kashe mutane kuma suna son afirka kuma ta so su suna ɗiba arzikinmu mu ba mu amfanuwa da shi ba a biya mu ba sai a ɗebo arziki cikin ƙasar ka sai a baka 5% su su da 95% babu kanunin tabadul shi yasa ƙasar faransa ta yi kuskure wajen mulkin mallaka saboda ita ce ƙasar da tafi kowace tsace ƙasa arzikin waɗansu ƙasashe da faransa tana raba arziki tsakaninta da sauran ƙasashe da ba samu matsala ba amma babban matsalar ta ita tana son ta amfana ne da waɗansu amma ita ba ta son amfana da ita tauke kana da matsala ko ƙasa ce kai ko mutum ne abin gudu kake abin gudu kake tun da mi mutum nagari shine wanda yake son a amfana da shi ya amfana da mutane tanke kaga mutum bai son kowa ya amfana da shi to nan ba mutumin kirki ba shi shi yasa wani inda akwai aiki cikin mutane baka ganin shi in wata matsala ta zo baka ganin shi amma da an ce yau akwai wata liyafa da za a yi kawai sai ganin shi gaba sifofi ne na munafukai in za a yaki sai su koma baya ba su son a ta yaki amma da an tona bangare masu ga shiga gaba sifofi ne na munafukai dan adam bai dace zaman to haka ba ina fata ana fahimta dan adam bai dace kasance haka ba ya kamata dan adam ya zaman to mutum ne wanda yake kullun yana amfano yana amfanuwa da shi yana kama mutane alkhairi su ma suna kama shi alkhairi mun fahimci wannan to ina son in ci gaba da bayanai saboda lokacinmu ya fara matsuwa sauran 'yan mintuttuka kaɗan bai wuce minti goma ko abin da ya kama da haka abin da ake ciki game da karunin tabado wanda duk bai son wanga kanu wagaluwa ta exchange to mugu ne kuma azzalumi ne mai ana yin attabadul ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi ka ba da kuɗi a baka giya no shari'a ba ta yarda da shi ba ka ba da ƙwaya a baka giya no shari'a ba ta yarda da shi ba kenan sai abin da exchange ne wanda shari'a ta yarda da tsarkakakken exchange ne ko da za a yi exchange to amma tsakanin ƙasashe da ƙasashe mine ne ke sa yanzu kun gara yaƙe-yaƙe duk rashin yarda da ƙanunin tabadul in ba ku misali me yasa turawa afirka da kasashen laraba suka ki zama lahiya arzikin da a kasashen mu ba a son a biya mu sai dai a yi kireyen yaƙi mu je mu yi yaƙi yaƙi a ɗibi arzikin ba a son a ba mu haƙƙin shi ne kawun nan yaƙi yaƙi ƙasashen turawa bu su yarda da wannan doka ba shi yasa suke ta yin makamai suna son ga abinka kana gani baka da izinin ka amfana da shi kamar 'yan hushi ne wa kun san 'yan hushi da waɗanda 'yan kidnapping suna 'yan hushi su tare kasu ɓace kuɗi ko to waɗanda ƙasashe na turawa 'yan hushi ne 'yan hushin duniya ne basu suna zuwa ne su tare ka cikin ƙasar ka su hana ka kwanciya hankali su don su ɗibi arzikinka wannan mini ne shi hushi ne da ta'addanci na ƙasa da ƙasa 'yan ta'adda ne na duniya hey le terrorist international su ne waɗanda ai ƙarya ne suke yi amma wannan duka abu ne wanda ke na da lokaci zanunci bai taɓa ɗorewa ba to istiklal kenan shine kon wato shi kanunu tabadul kishe shi shine al-istiklal shi al-istiklal shine kamar exploitation in mutum bai yarda da wannan ba to shi son shi exploiting mutane ne akwai wani babban professor da shi nake so in rike karatu ana kiransa Ibrahimul Faqi mutumin kasar Misr ne Ibrahimul Faqi ba Ibrahimul Faqi ba babban masani ne game da psychology psychology da kuma kamar administration administration sannan kuma babban masani ne game da sanin ilimin halin dan adam balarabe ne ya yi karatu ina ganin bakin matriz ya daga baya ci gaba da risharshi yana aiki a wata otel irin wurin otel na ba da dakuna da wani abu amma sai da ya zamanto muhadir alami professor international balarabe ne amma sai da aka ba shi kungiya ta kula da halayen dan adam ta physiology psychology ilmin nafs ta duniya gaba ɗai ya taɓa rike ta kuna fahimta ta to yana da littafai daban-daban yana da wani littafi sihirul qiyada yana da wani tafi kaifa ta kunu mahbuban yana da tafai daban-daban kuma suna da muhimmanci ɗalibin ilimi ya karanta su ban ce ba dole duk abin da ya faɗi sai ka yadda da shi paske shi ya san kasashen larabawa ina ganin ma eski ba kanada ma ya koma da zama ba ban sani ba ina ganin daga misir kanada ina ganin ya zauna almuhimmu dai mutum ne wanda yana yawan yawo a duniya yana ba da conference lecturing to cikin littafinsa kaifa ta kunu mahabuba ne yake cewa kamar alaƙa tsakanin ɗan adam da ɗan adam idan kagga abu kana so ga mutum ya ce to hali uku ne ko dai ya baka amma kai baka bashi komi ba to wannan kuma bai ɗorewa kuma wannan galibi akwai kaskanci ciki masu bara kai kullum ka yi tsaye sai dai a zo a ɗoka a baka yana ɗorewa akwai ƙasƙanci ko babu ƙasƙanci ce sa ƙasashen afirka da tura suke ce muna bu ci gaba mu ci gaba saboda kullum muna jiran ne komi an kai sai a ce ba a turo taimako da ƙasashen turai ba ba a turo taimako da ƙasashen larabawa ba kai mai jiran taimako ga wani tsari a rayuwa kwakwalwa ta mutu abu na biyu ka ga abu kana so ga mutum amma ka amshe shi da ƙarfi yanzu ba baka zai yi ba ba cikin zaman lahiya ba a'a ka ɗauki bindiga ko ka ɗauki makami ko ka nuna mai ƙarfin damci ko ka bi wata hanya ta ƙarfin gwamnati ko ƙarfin siyasa ko ƙarfin shari'a ko ƙarfin sarauta ka ƙwace wannan abin ko ƙarfin iya magana les avocats lauya ko wannan shi ma bai yi kyau ba sai abu na uku kaga abu kana so ga mutum to ya kamata kai ka bashi shi shi baka wannan shine hanya wadda za ta tsaya sawa abu ya dore kuma mutunci ya dore annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim da yazo madiyana wannan tsohuwar sun ce annabi shu'aibu ne amma zance mafi inganci ba annabi shu'aibu bane don annabi Musa an turo shi ne bayan annabi shu'aibu thumma ba'athna min ba'dihi Musa bayan ayi zance annabi shu'aibu sauran annabawa ne a cikin suratul afa an kace thumma ba'athna min ba'dihi Musa bayan su muka turo annabi Musa kidan babu zance a ce annabi shu'aibu ne amma wasu sun da aka sun da an bace madina suka ce annabi shu'aibu ne don an ce wa ila madina akhahum shu'aiba mi yace ma annabi Musa inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj ina so in auren maka da ɗaya daga cikin ƴaƴana amma akwai sharadi sai ka shayar mini da dabbobi na shekara nawa takwas fa in atmamta ashran fa min indik in kai shekara goma wannan naka ne qanunut tabadul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ma a turo shi annabi bai kiyo ba in yayi kiyo mi ake yi sai a bashi rashin yarda da wagga ka'ida shi na kama cikin bala'in da muke ciki shi ne bala'in da muke ciki ba mai son yi shi ya bayar sai dai a bashi kamar yadda hariri ya faɗa cikin makama in kana son kai mu'amala da mutane ya ce wa khatib bi hati wa jawib bi saufa wa bi ajilan minka bil ajili wa khatib bi hati ya ce in kana magana da mutane ka ce hati ku kawo wa jawib bi saufa kai in za ka ba da amsa an ka cewa da kawo sai ka ce ina zuwa saufa saufa ya ce wa bi ajilan minka bil ajili ya ce ka sai da magaugauci da majinkirci yan an ka ce yau za a baka jika goma gobe za a baka jika ashirin amma yau goma na hariri ya ce amshi goma nan cikin mukamatul hariri problemkinmu muna son mu manyan masu kuɗi amma ba mu son mu yi aikin kuɗi shi yasa afirka rishaskin da take samuwa sai ka iske mafi yawancin mutanen da ke da kuɗi ba neman su su kai ba ba su da waɗansu kamfunna ba su da wani tsari na aiki kawai kuɗi ne gare su ba hukutan kuɗi shi yasa suke ta yin shirme ba su sani ba mutumin da yake da tsari na neman kuɗi ko shi fi kowa kuɗi a duniya kullum ya zai yi shi ƙara tsarin kuɗaɗen shi ne yake yi mutumin da yake da kuɗi bai sayar da aka same su ba ko da ma misali a ce bar mai gado aka ko abin da ya kama da haka ko ba haka ba ko kyauta ce aka bashi bai iya rike kuɗin da muhimmanci kuna fahimta ta yasa dole na in ana son a samu abu sai an bi shi ta hanyar da ya dace mutumin da yake son ya samu ilimi in ya je wajen malamai yayi karatu sai kaga yana respectin malamai amma mutumin da bai karatu wajen malamai ba bai da wani nivo kullum sai ka ji na ce malamai ba san komai ba saboda shi bai karatu ba ko ba haka ba bai yi karatu ba to exchange kin nan dole sai da shi kana son ilimi ka je makaranta ka yi respectan malam ko ba ka nan bane sai ka samu karatu kana son kuɗi ka je kasuwa ko ka je wurin da aka aiki na hada-hada na kuɗi ka koya da zan afirka da mun yarda mu nemi abubuwa irin yadda ya kamata da mun huta da mun zama na lahiya tsoro ne ba akwai matattakala matattakala ba al'adraji ko daga wanga mataki sai wannan mataki daga wannan mataki sai ka zo kana son kawai ka haye bene tuma guda kaka za ka yi to shi ne ake yi afirka mai son ilimi da ya fara yau bai da ashiyatin wadu haha sai ka ji shi hayyabin shugaban mallaman duniya mutum yau an aza shi bisa ga wani matsayi ya iske dukiyar da ana son a yi jerenta saboda ta amfani mutane ya ibi mai isatai ya ci hada shi da jikokin shi kaga ya tuma to wannan abin sai sa kullum ana samun mi matsala ba ga aikin da ake son a yi na al'umma babu kuɗi amma da za a yi aikin wanga shi aiki wanga shi aiki sai da mutu kudin suna sirkile ana samun ci gaban al'umma to amma ya zama to kudin da aka son a samu amma ba a son a aiki to yashi kuma al'umma ba su ci gaba turan ma aikin ne suke yi ake ba da kudin sai kasar ta ci gaba da kudin an ka aje babu kudi a turai akwai kudi ko babu wace buga kudin to ba su iya buga kudin su yi kwana kowa a yi ta bashi koku su buga kudin sai a ce to jama'a kullum kowa ya zuwa ba shi kudi akwai wani cigaba ina jin ina sauraron ku a'a kudin an sanya su ne su zamanto alama ce ta mi ta aiki in ka teka yi aikin to da kudin ake biyan ku sai kasashen na haɓaka mu ku afirka a kudin muke son mu riƙe shi ke na aita kwana alors que kuɗin kuɗi su ba su ne arziki ba kuɗin da su ne ake auna darajar kaya da darajar aikin da ka yi kenan in babu aikin babu kayan to kuɗin na mine mine da su istiglal kenan shi yasa duk mutumin da yake son yayi istiglal shi bai son abi wata ka'ida bai son abi wata doka shi yasa turawa abinda ɗaya suke so su zauna su rubuto dokokin da suka so sai su kawo in sun ka kawo ba a tambayi su miyasa kawai sai a yi shi ko abinda za su rubutowa daga can abinda zai amfani su ne ba abinda zai amfani mu ba ya za a yi abinda za a yin aiki da ni kuma a ce ni ban san alƙiblar da an ka tusa ba farko ma eh jama'a ku dibi abin da aiki ne za mu yi tare da kai amma kai ban san komi ba zakkuwa ɗaya da kai ka bani takarda ka ce mai kai to ba ta yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ba mu zamuna ba ba mu shawara ba ban ce ma na yarda ba ban ce ma ban yarda ba ban san abin da ka tsara ba kawai sai ka zo min da tsari ka ce in zuwa ta yi me kake rufi da wannan shi yasa kuke ganin afirka matukar ba a dawo mu kowa ya san me yake faruwa ba kuma a yi tsakani da allah ba a hana akwai mugu wanda bai da kyau shi wannan ba a zancen shi virus ne kuma ko kasashen su akwai rebel akwai virus amma matuka ana son aiki yayi kyau duk wanda da shi za a yi aiki ya kamata ya san wani irin aiki za a yi amma kawai ka kai ka tsaro wani aiki ka zaka kame ka ce mai da za a yi kuma ni ban san yadda an kai ba kawai sai dai kawai sannan kuma shi kanunut tabadul yanzu kun ga mutumin da shi ba ruwan shi da mutane bai sun mutane ba ruwan shi da su to kanunin tabadul abbai su yanzu misali galibi in ina da matsala in akwai kanunin tabadul ta zammi ta zan matsalar ka in ina da farin ciki ya zammi ya zan farin cikin ka ka taimake ni in taimake ka to shi wanda bai son aiki da kanunin tabadul abin da yake so shi in yana da alkhairi sai ya koyi amma in matsala ta same shi so shi kai sai shi raba ba kowa ita zamanto matsalar al'umma ina fata kuna fahimta ta shi alherin shi nashi na shi kadai da mutanen shi amma sharrin shi to kuma ya shahi kowa shi yasa cikin fami ba an ka fahimci kana da wagga matsala duk in ana matsala ta fami shi bai zuwa bai taimaka ma kowa amma shi in matsala ta same shi to sai ce duk a hada ma kowa da kowa ba na ce kan mutane su taimaka ma ƴan uwansu ba amma irin wannan hanya ba hanya bace ta bullewa ina fata an fahimci ni Allah ce nahnu qasamna bainahum معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية don mu taimaki juna ne kowa shi taimaki wani da baiwar da Allah ya mai in taimake ka da baiwar da Allah ya mai kai ma ka taimake da baiwar da Allah ya ma likita ya taimaka ma marar lafiya shi ko likita tele ya dauka dunka mai kaya shi ko mai abinci ya dafa abinci a samu a cika a mutu direba ya dauki mutane ya kai mai dauka kaya ya kawo mai tuka jirgin sama ya tuka malami ya karanta soja ya tsare kasa dan sanda ya tsare tsaro a cikin gari wane ya kawo dan jarida kai kasa gaba ɗaya kowa yana aiki ne don saboda kasar ta ci gaba amma in wani ce shi ba zai yi aikin ba kuma kasar ta ci gaba to kaga da sun ya kawo wani tsari ne wanda babu shi shi yasa duk mutumin da kake ganin baka san abu ba baka da alaka da shi bai taba nemo ka ba bai taba mutumta ka ba bai taba nuna ma kauna ba sai ran da yake da bukatar ka to wannan mutumin bai yarda da kanun tafadul bane kan ba ka tsaya ka bata bakan ka lokaci game da shi bai yiwa a ce yau in ina da matsala ka sani kai ba ruwanka da ni amma kai in matsalar ka ta samu sai ka gurga ce a'a ai matsalar al'umma ce wannan shine abin da yake faruwa a kasashen mu kasashen afirka da kasashen larabawa da yawa daga cikin waɗanda suke da wani matsayi ba su tunawa da al'umma sai in matsala ta taso sai a ce patriotism a lorke kai lokacin da kake aikata ɓanna kai ba patriotism kake aiki da shi ba a lorke lokacin da kai kake saman aiki kai ba ka patriotism yau sai kuma mutum yana aikin ƙasa shi ba ruwa ne da kula da ƙasa yana taɓanna yana taɓanna sai a tere tere yanzu yara sun taho sun hana bannan sai ce yaran ga suna banna alarki shi kuma shi koya musu bannan inda ta gyara da su in sun ka taho za su yi mai kyau amma sun iske wanga ya yi kaza ga su ce to ai buwa haka na kamata mu shi yasa dole na mu yi kokari abin ya gyaru gare mu wa junan mu amma bai yiwuwa kai ka ka tsara ka ce mini ni in je in aikata kawai ya kamata mu tsara tare mu yi shawara tare mu san yadda abu ke tafiya ko ba haka ba in an ka ta aiki mu ta aiki amma ka zo ka tsara ka ce min ni in ta yi aiki kawai ban tsaya ni tunani ba ban san ko ne ake yi ba to wannan babu kanunu tabadul kuma shine ke sa al'amura suna lalacewa dan uwa musulmi ina ganin dai kanunu tabadul na dan bada misali ne cikin kowane fage na rayuwa cikin kowane tsari kasuwanci ne shugabanci ne mu'amala ce dabi'a ce aqida ne addini ne komi kai kanunu tabadul ne shi yasa in ka ta yi kana banna za ta same ka in ka aikata sharri kun ga mumini a nan duniya ya hana marayuwar shi abinda take so yayi abinda Allah yake so ko lahira sai Allah ba shi abinda shi yake so kafiri sai ce shi bai bin Allah yayi abinda rai ne yake so ko haka ba sai Allah ya bashi shi ko abinda yake so da shi a ranar tashi alkiyama bas m.1 entry man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ke so sai ya ga abin da bai so in kana son mutum ya mutunta ka ka mutunta shi kakki mutunta mutum to ka san sakamako na bai baya ka aikata hairan fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara in ka ga hairan kai ka shibka hairan amma in ka shibka sharran ka bar jiran alkhairi shi fito bari bai hoyi man yazra ash-shawka inji sha'ir la yahsud bihi inaba baka taya ka shibka kaya kuma ka zo ka ce inabi zaka diba kaya dai zaka diba don haka mu daina yaudar kawunan yan uwa musulmi lokaci ya matso kuma lokacin sallah ya matso ina ganin wannan maudu'i ne ya kamata mu dakatar da shi kuma shine maudu'in mu na karshe na wannan shekara in akwai rayuwa insha Allah ta'ala bayan sallah kamar yadda muka saba dai gurgudu in Allah ba mu iko za a rinka gabatar da maudu'ai daban-daban wannan kuma mu sashi cikin tarbiyyar mu don muna bayani ne kan abubuwan da ke bata tarbiyya a cikin karatuttukan mu wannan yana abin da ke bata tarbiyya mu koya ma ƴaƴan mu a basu ba mu koya musu su basuwa ba mu nuna ma dan mu kullun shi kwari waɗansu amma shi bai dace ba yadda a kware shi mu nuna ma ƴaƴan mu a'a ku zamanto mutane ne masu amfani cikin al'umma masu amfanuwa kuma ku kullun kai tunanin ka amfani mutane fiye da amfani da suke yi maka sai ka zan mutum amma dan kwaruwa ba mutum bane kuma bai gama walahiya fasfe da an gane ka mugu an ka dauke ka Allah kai muna tsari abinda muka faɗa ya zama tori ne Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh